أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الخبري أنا بهذا المخبر والتأسفي بنظرة تأتي لنا من ظفري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أمك تيمتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله hakika Allah ya taimake shi in da lokacin da a kare da hullari na kafaru kafirai suka fitar da shi min makka daga garin makka aljahu ila khuruji suka matsa masa zuwa da ita lamma aradu qatlahu sadda sun kama yi kashe shi aw hafsahu ko daure shi aw nafyahu ko kore shi bidarin nadwa inda sun kai mitan akan haka wani wuri da ake ce ma darun nadwa to nan wurin ai Allah ya taimaki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sani ya tunayi yana da jujin biyu ai a hada tunayi yana ɗaya mutum biyu wal akhar gudan abubakar shi ne sayyidina abubakar in kuma tilgari sanda suke cikin kogo ai na kafin fi jabal saurin wani rami ne a cikin jabal saurin inda ya kula sahibi ta da yake cin aboki ne abi bakar da abubakar wa kada tsara da abu hakika ya ce masa lamma ra'a a kadamar mushrikina sadda shi sai na abubakar ya ga takon kafirai launa zan a hadukun da ɗaya su ya leko ta haka kadamai karkashin takonai la absara na da ya gane mu in ji sai na abubakar sadda suke cikin kogo bayan sun yi hijira sun ka shiga kafirai sun ka biyo su to sai sun shige cikin kogon sai ya zama kasan kogon inda kafiri guda ya leka karkashin kawo ne da ya ga sayyidina rasulullahi tare da sayyidina abubakar radiyallahu anhu to a lokacin nan shi maza Allah ke cewa la ta da inna Allah ma'ana kakkai bakin ciki Allah tana tare da mu da na farki da taimako ne fa anzalallahu sakinatahu Allah ya saukar da nutsuwa sai alaihi bisa gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam aw ala abi bakr ko ko Allah ya saukar da nutsuwa ga Abu Bakar don shi annabi da amana da yake wa huwa al-ansabu cewa Allah ya saukar da nutsuwa gare shi shi wane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fassara wannan ko ko shi wane Abu Bakar to cewa an saukar da nutsuwa ga Abu Bakar shi ya dace da annabi sallallahu alaihi wasallam ma kafa don ku annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji tsoro ba inda ma kafa abubakar sai na abubakar shi ya ji tsoro fa anzala Allah sakinatahu ala abi bakr shi ma abubakar din sai Allah ya tsoko mai da nutsuwa wa ayyadahu Allah ya karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam bi dunudin da rundunoni na yaƙi lam tarawa waɗanda ba ku waɗanda ba ku gani ba filgari a cikin kogon to shi na cikin shiga cikin labarin nan dai idan to ai Allah ya saba taimakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen lokacin da ya hijira kafirai suka biyo shi Allah ya ba shi kariya Allah ya ba shi nutsuwa Allah ya ba shi rundunonin yakin da kuma gare su ba to Allah ya saba taimakon shi don haka in ba ku taimake shi ba yanzu to Allah ya saba taimako ne kuma zai taimake shi din to shi na shi ya shiga yana yana ba da labarin kissar hijira yace kissatul hijrati كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة من الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة كم مكة وشدد المشركون الإذاية على النبي صلى الله عليه وسلم كافرين كما تسوتا كما الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل من معه من من أصحابه كما كن كما تعالى سوتا لدكم وندي إيمان بشيء كذابه وبعضهم هاجر إلى الحبشة har ya zama wasu sahabbai dole sun kai hijira sun kai habasha inda najashi wanda a bisa ga addinin ahlul kitabi a lokacin kuma na kwarai kuma ya karbe su wannan yana da cikin abin da a farika suke alfahari da shi cewa sadda musulunci ya yi hijira ta farko bai tafi ƙasar larabawa ba bai tafi ƙasar turawa ba ƙasar bakan fata da yammu masu wasu kamar wanda to nan musulunci ya fara shigowa wannan wata manƙaba ce wata daraja ce wanda Allah ya keɓe mana ita darul hijira na farko gidan hijira na farko ga musulunci shine kasar bakan fata habari to ba sun ga ba ilal madinati wasu kuma sun kai madina fahu bisa abubakar fahabata abubakar nafsahu da idaya ta yi yawa wasu sun kai hijira sun kai habari cikin sabai wasu sun kai hijira sun kai madina wa habasa abubakar nafsahu amma sai na abubakar zai ya rike kan shi lam yu bari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kan bai bar annabi ba hatta umira bil hijrati har lokacin da an kore annabi da hijira sallallahu alaihi wasallam wa hajara ma'ahu sai hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wal ayatu tadullu ala afdaliyati abi bakr ala jami'i sahaba yace wannan ayar tana gwada ikon sayyidina abubakar bisa ga dukkan sauran sahabbai au ala jami'in nasi ko ko duka bisa ga duka ga mutane baki daya ma adal anbiya inda ba annabawa ba wal mursalina da manzanni bayan manzannin Allah da annabawan Allah a cikin millatul islam wal imani babu kamar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wannan ayar ta tabbatar da haka dama annabi na faɗi cewa sai na abubakar ya yi sauran sahabbai ai yana cewa da an ala imani ne a kifa ɗaya kama wani an ka ala imanin al'umma cikin kifa ɗaya to da imanin ji yarin jaya amma ya ce abubakar bai yi mutane sallah ba bai yi su azumi ba bai yi su zakka ba walakin li shay'in wa qarfi qalbi amma wani abu ne an mai nauyi cikin zuciya ta shi ne imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma imani da allah ma da mauludun misal abi bakr ya ce ba taba haihuwa wani abin haihuwa ba kamar abubakar ba da anbiya da wal mursalina bayan annabawa da manzannin allah babu kamar abubakar wa sani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi sai na wakashi annabi dan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi kafirin min almunasabati a cikin munasabobi zai yawa wai an sha zuwa wani wuri cikin wani lamari ya zan sayi na abubakar shi annabi annadai shi annabi sani hibil imani sai na abubakar shi annabi ga manzon Allah in ana da imani bayan manzon Allah cikin wannan al'umma babu mai imani irin na abubakar kuma sani fil imani da ma ku isa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi annabiyu ga imani sanda an ka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana awwalu man kana awwalu man amana bihi sai na abubakar shi farkon wanda ya yi farkon wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kana saniyahu ya zama shi annabi ne musulunci zuwa ga annabi wahayi imani da shi abubakar shi annabi فلما أسلم دوك سنده مسلم في أبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى عثمان بن عفان سيدي وجه عثمان بن عفان وأبي عبيدة بن الجراح لهما أبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص waɗanda su hudu wanda ahun ila islami ke kira zuwa ga musulunci hatta kabilu har sun ka karɓi musulunci ba da alihim ya taho da su ila nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai na abubakar shi ya yi sababin musuluncin sayyidina usman ibn affan kuma shi ya yi sababin musuluncin abi ubaida ibn jarrah shi a sababin musuluncin abdurrahman ibn auf shi a sababin musuluncin sa'adu kuma aliyu al'adu ya kira su zuwa da manzon Allah kuma sun samu musulunta wa ja'a bihim ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sanin nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'awati ila Allah kenan nan ya zama shi annabiyukin annabi wajen kira zuwa da musulunci tunda waɗannan manyan sahabbai shi ya kira zuwa da musulunci annabi shi an mai kira na farko sai na lokaci an mai kira na biyu ta kiran waɗannan manyan sahabbai su musulunta wala ma hajarar rasulu sallallahu alaihi wasallam tasa annabi ya hijira sallallahu alaihi wasallam kana sani ya hu bilgari ma kuma sai na hukka ya zo shi annabi din da a cikin kogo kamar qara qur'an kamar da yawa qur'an ya ce sani ya sunani ya kuma birge ya zai kula sahib ila hazan to shi annabi wa wasalu ila madinati sun sabu zuwa ga madina ما رأى الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر yace da annabi da sayyidina abubakar sun tafi han madina sahabban madina ba su ga kowa tare da annabi ba illa sayyidina abubakar wa ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hawlahu illa abubakar shi ma annabi kanshi bai ga kowa tare da shi ba cikin hijira sai sai abubakar radiyallahu ta'ala anhu wal ansar tare da mutanen madina kaga kenan da su mutanen madina farkon wanda sun ka fara gani tare da annabi abubakar shi ma sallallahu alaihi wasallam ne sai cikin sahabbai bai ga kowa tare da shi ba sai abubakar tare da ansar wannan ma mare da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallan manzon Allah ya rashin lafiya maradahu alladhi tuwfiya fihi rashin lafiyar da ya wafati ciki kana abubakar huwa imam kowa kana abubakar huwa imamun nasi sai na bakar ya zama shine limamin mutane fa kana sani hufil imamati kuma ya zama shi annabiyu ga al'umma annabi wajen limanci wannan Allah da bayan da lafiya sallallahu alaihi wasallam sai ce ma Aisha ce Abubakar ya je ya sallah da mutane to ita ma ta san sai na Abubakar sau da shi bai ta su sai ta dan ji kore a kan sai na Umar shi ne wanda yake karatu kowa na ji amma annabi ya ke yace a faɗa ma Abubakar ya je ya sallah da mutane domin Allah shi ne limamin hadiyar umma kulla shi dan limamin ta na farko sannan bayan shi wanda ya taɓa mata limanci na biyu shi ne sayyidina Abubakar ya zama sani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi da imamar kenan wannan ma su da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah muslimuna khalifatan khalifatan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma sanda manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam musulmi sai kun kasa sayyidina Abubakar ya zama shi ne khalifar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakana tanihi sai ya zama na biyu ne kenan cikin zama na khalifa ga al'umma falan ma mata abubakar da sai na abubakar ya su kuma dukkan ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka turkude shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakana tanihi fil qabri kuma ya zama shi annabiyyin sa a cikin kabari duk waɗannan mala'iku ne waɗanda duk cikin sahabbai sai na abubakar da ya haɗa su هذا ليس إلا لأبي بكر ولأنهم لا يجوزي باول لأدسوا سيدنا أبو بكر وقوله ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة أدل دليل على صدقه زماني نبي ألوكة الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدليل وهي كارثي بسجدتك سيدنا أبو بكر على صدقه بسجدتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الوقت أشكم أن اللوكة أداره كبيرون مكياني سنة ديوة يطلبون كتله سنة بلكشي أما أتدود هكا بيتات هجرة سيدنا أبو بكر بيقولون كشي وبابا من يوم صحابي كما ولم يكن بياني بايا ويكون كي هجرة kada a san su a kama su a kai to amma shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da hadarin abin ya zama nabi tare da annabi kharaja laylan wa lam ya'man an yusahibahu illa abubakar wannan Allah yana da makiya da yawa kuma cikin makiya akwai munafukai waɗanda sun bayyana masoya ne amma kowanne su yana jin takaicin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da dama ta samu inda ba kowa to cikin wannan yanayi a ce manzon Allah ya yarda abubakar ya guje wannan ya bada gaskiyar tsarkin zuciya na sayyidina abubakar dan ba haka kuma manzon Allah ba zai yarda da shi tare da shi ba tunda ba san me a cikin zamiri ne ba amma yarda da ya abuci annabi cikin wannan halin ya gwada tsarkin zuciya ce da kuma ikhlasi ne da gaskiya ta cikin imani da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da rayuwar wannan ya aman an yi sahibahu illa abubakar لو علم أن في بطن أبي بكر أدنى جش da ya san akwai ɗan gishu ko ya gaskiya ko ko ya ƙarya cikin zuciya a waka ko ɗan tsinu ne lama a kama na da annabi bai yanar da ba a ranar fi kuma da kai fi tilkar halafi a cikin wannan hali to amma saboda ya san zuciya ta mai ɗan ita shi ya sa ya da sun fi zai fasara ma'ahu ya tafi tare da shi wa baƙiya wa baƙiya tilgari sun ka zauna cikin kogon nan bil ashara yawma kamar dai wani abu mai kama da kwana goma bayan sun fito daga daga makka to da suka ga a cikin wasu suka shige cikin kogon to shi ne Allah ya faɗi kuma sun zauna cikin kogon har kawo kusan kwana goma laita indahu ma ta'am ba su da abinci illa ma ya ce bihi asma'u binti abi bakr sai abin da asma'u da ya sayi na abubakar ke kawowa wa amirun fuhairin da wa amirun ko fuhairata da amiru dan fuhairata ra'i abi bakarin wanda yake makiyayin sayi na abubakar shi ne wanda sayi na abubakar da yanga alama hijira ya tattara kuma guda biyu masu ƙarfi ya kiyaye su ya rike su har rana ta zo da rana ta zo ya sayi ta da su har su cin masa to shi wannan da shi da asma ubin da abi bakar cikin kwana goma din nan su kadai ne da kai da kawo wajen kawo ma abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana asna asir sayyihima ya taqaddamu abi bakar taratan wa taratan yata'akhkhar sun zama da sun kai su suna tafiya da shi abubakar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama da manzon Allah ya ga mutum na abubakar Allah ya nan izini in hijira sai ce a suhubata suhubata ya rasulallah to ya rasulallah in da an baka izini ina roƙon in zama tare da kai in zama abokin ka cikin taya manzo Allah ya masa izini to shi ne cikin taya da sun kai suna taya ya tsaddama Abubakar Abubakar zai shiga ga wani lokaci tare da wani lokaci wata rasa ya ta'akhar wani lokaci kuma ya komo baya ya kullu rasulun Allah ya tsumata ma ba ruka Abubakar me yake damun ka ta ya kamar ta ya kura ka je gaba ka dawo baya ya kula na cewa idan ta zakar su talaba idan ta zakar su talaba in ni tuna bida a kono halbaka sai an komo bayan lifaf dika domin an fashe ka wata salam kasira an ta kai wa idan fakar su anna anna anna ra'idan ko ya cewa cewa wani zai zo mana nan amamina a gabanmu a takaddama kuma in gabata lai sa da fani zai tare da ni wata salama an tafiya kuma ka kubata ko yaushe tunanin nika yi in na tsaya baya wani ya zo da waya zuce ka in kuma na tsaya gaba wani ya zo baya zuce ka shi ya sa in kai gaba in kai baya domin kada ko da wani zai wani abu sharri zai fito to ya tsaye ka hayya kai gari ka sai ya gama da ni wallahi in kusurta zahaba dinin lahi tabaraka wa ta'ala ya ce wallahi ya rasu da lahi in dai an ka taba ka da wani abin asha to addinin Allah ya gane wa ana iza kutirtu amma ni ko an kashe ni ba la shaida ba a kashe kowa ba shi yasa nake tsaya gaba in bala'i ne ya farmin in komo baya in bala'i ne ya farmin domin ya rasu da lahi in an ka taba ka addinin Allah ya kare amma ni ko an kashe ba kashe kowa ba addini zai shiga ba in sai na awai wata malaka wahid min an-nas faqat ni kawai mutum ne kawai kuma sauran mutane ko an kashe ba matsala falan ma ra'a anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'iba da sai da nawa kare ya kama na Allah ya gari sallallahu alaihi wasallam kama da sai ya doke shi ala bahari bisa ga bai ne wa sara ya adu ya zama tana gudu hatta wa sa'ahu inda gari hatta ya kai shi cikin kogo ya aje da ya kama na Allah ya ya gari sai duka manzon Allah ya hau sai goya yayi ta gudu yayi ta gudu yayi ta gudu har ya kai cikin kogon nan sannan ya aje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal masabatu qaribatu wal masabatu والمسافة قريبة لا تقتضي هذه الرواية والمسافة والمسافة فجل قريبة قريبة مقصد سياسي لا تقتضي حكم هذه هذه الرواية وأن الرواية أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر في تلك المسافة ya zama na Allah ya gani cikin wannan masafa wai yana gwanin wannan wurin tafiya ba kusa bane saboda in kusa ne mana Allah ba zai gaje da an doke shi ba wurin mai nisa ne Allahumma illa idza kana dalla asariqa to amma fa sai dai in bacin hanya so kai aw ar-riwayatu allati dhukirat annahum sababu ila hunainin famtana ko ko riwayar da ta ce annahum haqiqa su sababu sun fara tafiya ila hunainin zuwa ga hunain famtana hunain sai hunain ya ki ala ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah irhab anni ka sai ka banni la ya kasulu ka kan su kashe ka fauki sama garan fa ashqani rakan arziki da zalika hakan nan wato shi mai tafsiri yana cewa ya ce halin riwaya an yakuna rasulu sallallahu alaihi wasallam yas'abu bi tilka al-masafa yace wal masafatu qaribatun la taqtadi hadhihi riwaya an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yasabu fi tilka al-masafa yace wannan cewa manzo Allah ya gani sai da sayyidina Abubakar ya dokai ya goya ai wurin tahiyar qaribatun kusa ne la taqtadi hadhihi riwaya wurin bai sa a bada labarin haka a ce manzo Allah ya gani an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yasabu fi tilka al-masafa mana Allah cikin wannan wurin tafiyar ba zai yi wannan gajiya ba in ji shi tun da ya san wurin ita Allahumma illa idza kana dalla at-tariqa yace sai ko in wurin hanya sun kai ta sun kai ta to in dai mawa ta shiga ai mutum sai ta daurani ga wuri dan kusa amma ya zan bai kai ba saboda bacewar hanya to wannan yana yiwuwa saboda bacewar hanya har annabi ya gari sallallahu alaihi wasallam aw yuqu al-riwayatu allati dhukirat bakar ko kuma ga labarin da ya ce annahum sababu ila hunainin cewa sun fara tafiya zuwa hunain famtar a hunain hunain ya ƙi ƙala ya ce ya rasulallah ya maikin allah izhab anni ka tafi ka banni la ya kashe duka hoki don kan su kashe ka bisa ga nan fa a sha'i rashin arziki ba zalika da hakan ka sun da sun ka zo hunain bisa ga wannan riwaya wala ya zai ya rasulallah ina uzuri da Allah a daita daga nan saboda in an ka kashe kanan to wane da ta tabbata da rashin arziki har abada mun ce wane da wani wadi wani rabi ne mun karanta shi karin da fa qala lahu jabal thawr sai jabal thawr ya ce ilayya ta ho zuwa gare ni ilayya ya rasulullah manzo Allah ka zo ni na da wane da yake karba don tsoron ka a kashe annabi ba don hukin annabi ba a'a don ka a kashe annabi bisa ga wane ne wane ne ya san arziki sai ya ɗauki uzuri cewa ya rasulallah ina ba da uzuri ka tafi daga nan kada a kashe ka bisa ga nan rashin arziki na tabbata har abada to daga nan sai dutsen sauro ya ce maraba da kai ya rasulallah ilayya ya rasulallah zo wuri na ya rasulallah faraja ila saur manzo Allah kuma zuwa ga wannan saur wala hadha qalat al masafatu shi ko ce don wannan ne fagen ta yayi nisa hatta da ibar rasul sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya gaji wa amalahu abubakar sai na abokan ya ɗauke shi hatta wasu abubuwan gari har ya aji cikin kogon wata kala gari kuma ya shiga cikin kogon wa a tare da min hukulla ma yobe ya hidda dukkan abu mai tutarwa daga cikin kogon bana mar rasulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kwana masu wani suna ba da labari sai na abokan ya kike shi zane ne ya zaddada ramu duka sai ya zan rami guda bai samu abin da ka zaɗe shi ba na ganin sai na abu daga nan mana Allah sallallahu alaihi wasallam sai na abu kare zauna mana Allah ya gari sallallahu alaihi wasallam sai aza kai ne bisa ga cinan abubakar yana kwana to sun ya abubakar ya sa ya danne rami guda wanda sauran zane ne bai rufe ba to nan da aka ce wani maciji ya sa rai ya yi mai tsara kamar uku sai zuha sai sai ga zuha yana rakata kamar ruwan zafi har zuhan ya taba annabi sai manzo Allah ya farka ya ce ma kuka me yake faruwa ki tuban sani wani abu ne ne ki zo na ce daga ko da ya daga sai maciji ya wuro kasu ya ce me yasa ka ci zai ce saboda ni jikan macizai ne waɗanda sun kauce kakanni na macizai duka sun haɗu da annabawan zamanin su kuma sun ba da labarin cewa annabin ƙarshen zamani kai za ka shigo wannan cikin kogo don haka ne ko mona ina da rasu kogo ka ka taho da na ji kamshin ka na san kai ne ina son in saro da kai amma wannan abokin ka ya hana da saduwa da kai saboda haka ne cizai mana Allah ya masa yana abokar addu'a shi kenan sai dai ya bace maciji ya kama na san wuyan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana kamar da to shi kenan ƙarshe dai saboda manna sai na abubakar zan ya yi shahada wajen kariyar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama rayuwa sai har ya zama khalifa bayan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ajalin sa ya zo shi sai na abubakar dahin wannan masjidin da ya ci zai cikin kokorin kariya ga annabi shi ya sake tasowa sai ya zama rashin lahiya ga abubakar ya zama sababin ajali ne wato kenan sai na abubakar wajen kariyar annabi ya yi shahada haka Allah ya tabbatar mai da wannan bankawa saboda haka babu kamar sai da abubakar radiyallahu ta'ala da ya tatto shi ko ina fanamar rasul da manzo Allah ya kwana sallallahu alaihi wasallam ala fakhidai abi bakar bisa ga kasatarin ne abubakar idan ko da sahibi ta da yake cewa abokin sa a jama'at al-ma'at al-umma ala anna hada yani abubakar cewa idan ya kula da sahibi wannan kalmar ta da yake cewa abokin shi duk al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun yi kai dai ala anna hadha ya'ni abubakar cewa sahibu nan ba wani aka nuhi ba illa sayyidina abubakar kaga da nassin qur'ani Allah ya tabbatar mai da suku ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha nassun ala afdaliyatihi wannan nassi ne bisa ga hikum abubakar alqur'anu nassa ala annahu sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya faɗi karara cewa sai na abubakar sahabin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam man ankara anna abubakar sahib rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kar kafara yace daga yau duk wanda yayi musun cewa sai na abubakar sahabin annabi ne to ya kafirta la'annahu ankara alqur'ana saboda ko ya musu alqur'ani la tazan la tazan yace kai bakin ciki inna allaha ma'ana allah na tare da mu lamma ta ba abubakar sanda abubakar ya tsoro sai Allah wa anhu baka sai ya buga wa kana ya ya rasulullah ya ma'aikin Allah in usibta zahaba dinullah in aka same ka to addinin Allah ya ce qala lahu la ta'lam man Allah ya ce kai bakin ciki ma ta qulu fi sunaini Allah ta'ala me za ka ce ga mutum biyu waɗanda Allah ne da wakilin su qala abubakar sai na abubakar sai biyabi an taɓa ummi na ba da ubana da uwata fansa gare ka ya rasulullah Allah Allah ko ya rasulullah Allahu Allahu zalisa zalisa ko ashe Allah shi an da uku din mu na ba da uwata da ubana fansa gare ka yanzu mu biyu din nan Allah shi an da uku din mu qala na an bala Allah ce eh fatma Allah wa radiya sannan Abu Bakar yanda su sannan ya yarda don da ya san mahiyar Allah kan babu abin da ka yi mana kowa ga ta shi karda wani lokaci mutum ya dangana bai da ido wani mai kuɗi ko wani masaraki ko wani malami ko wani bukata goro to wani wanda ya dangana bai da Allah in dai wannan zama gatan mutum saboda yana da wata martaba to wani wanda Allah ya zama gata ne saboda haka na'am fa kuma an da yanda su wanda ya yarda fa anzalallahu Allah ya saukar da sakinatahu natsuwa ta yi alaihi bisa ga sayyidina abubakar ko kuma bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyada ya karfafa shi jinudin da sojoji lam tarauha waɗanda ku gare su ba ayar kufar zalahu su kafirai sun leka alal jabal bisa ga dutse hatta waka har sun kai tsaye ko kalgari bisa ga kogon sayyidina abubakar da annabi suna cikin kogon kala abubakar abubakar ya ce ya rasulullah ya ma'aikin allah hazar rajul launa zala ila kadamai ya ce wani mutum da ya riga karkashin tsawon hule ila ana da ya gane mu kala hu sai manzo allah ya ce salata da inna allah ma'ana kakkai bakin ciki allah na tare da mu ma ta kulu ka sunayin allah salisuhuma bi za ka ce ga mutum biyu din da allah ne allah uku din وذهب الخوف تسر يسته بأبي بكر يرضى أبو بكر مذهبا متهيا بعيدا ما ينسى أيضا هما في كلام أبو بكر في تكتور حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على يتمتع انظر ديبا فنظر في ديبا فإذا طريق واسعة لقى وتقول ببيبادي إلى بحر هزوى ديبو wasafinatun murtatun da wata da wata jirganyar wata batatta ƙara lahu sai manzan Allah ya mata idza ra'ana al-mushrikuna in kafirai sun gane mu na rkaba tilkar safina sai mu hau wancan jirgi wato kamar yadda muke ruwa ruwa lau ja'una min huna ma arjuna min huna wato da sai na wakar bai da kuma sai maza Allah ce ba ka gani sai ka kama gode da ya tare har zuwa teku sai kuma gwada mai wata katin jirgin ruwa ya ce to in kafirai sun gane mu ga jirgin ruwa kan Allah ya aje mana sai mu fitar sai mu fita ba mu san da yadda aka zo daga wani jirgin ba min indin lahi ne wata kalan kofa bai bakarin sai tsoron abubakar ya kushe wa a fisha filgari amma sai kishirwa ta kama abubakar cikin kogon laila dare guda wa kallahu rasulu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce masa ukhruj kaza ila famil gari zuwa ga bakin kogo wa shirib kasha da kishirwa ta kama abubakar ko ina cikin wani dare ba ruwa sai manzo Allah ya ce bai je bakin kogon sai ya fito ko da ya zo fa waje da ma an abyaba sai ya samu wani ruwa fari wanda ya yi fari min al-laban daga nono wa ahala kuma ya yi dadi min al-asali daga zuma wa abrana kuma ya yi sanyi min salji daga kankara wata riba abubakar abubakar ya sha hasara wai ya yi koshi wanda kala sun ya kuma cikin kogo wa kawo an garwa Allah min aina min indin layi kuma duk ba mamaki dan dai sai da suna maryam waliya annabi isa ko anna laki hada qalat huwa min indin layi ina kin samu wannan abinci abincin rani cikin damana abincin damana cikin rani ta ce kuma min inda lahi daga wurin Allah yake malaman da biyu sun fita daga aljanna ne dan ma nan min inda lahi to Allah ne ya kawo ma Maryam ko Annabi Isa abinci daga aljanna yana da ikon ya kawo ma sahibi Rasulullah abinci daga aljanna yana wa kirisha shi yasa waɗannan mutane ba su inda suke kawai yanzu mutumin da zai zagi sai na abokan tare da wannan mankawa dan wana kuma bai shi cikin addini da waɗannan darajojin da Allah yake lisa bawa da abubakar wakil zai ba shi abubakar ya fara lafiya a duniya babu to amma saboda lalacewar imani wani waye da shi shi na bai yi sallar kwarai ba bai yi azumin ko farilla bai tsaye ba wajen haramun ya fi kurkun ma ya kila mai yawan abinci ne haramun ne amma kaga yana daga kai da gimi yana zagin sai na abubakar dan wane min aina wa ila aina shi yasa mutane suna haraka cikin wannan zamanin namu wallahi ban ga mahita ga mutumin da zai sai na abubakar ba sai dai in ya tuba Allah da fadlihi ya yarda ya kafi tuba ne to kuma yanda matsala take a kan zage irin su sai ka sai kaya da kai da aka zaga tunda duk halin an daga gare su bil mu'minin rahmanur rahim ai musu abu kawai da su sun yayi shi ko Allah in ya yi zai ce ni bai yaye ba wallahi na matsala ne kuma nan ne matsalar masu bacin bayan Allah ne don shi bawan Allah in ya kalli kai kayan Allah ne shi ke na sai ya yaye to amma in ya yaye Allah ya ce bai yaye ba nan matsala ne kuma shi da ba Allah ya sanarwa man azali waliyan faqad alahu bil harbi duk wanda ya kiyayya da waliyi na bai shirya mai fada ba wani irin da na Abubakar an zage shi an yadda shi daga musulunci an zubarta shi da kalmomi mahimuni kuma mutum yana gurin imani daga nan sai Allah ya kyale ka kai ka san zaki da ma kai da liman sai ranar mutuwa Allah ya sace imanin wa zai hada Allah ya haka babu shi yasa wallahi mafi yau masu zakin bayan Allah kafirai suka mutuwa shehu tijjani rabbi Allah ta mai yake cewa wa man sabbana wa lam yasub ma ta kafiran fa wailul liman qad sabbata bi wa ikrami duk wanda ya bace mu kuma ya mutu bai tuba ba to zai mutu kafiri kai so ya tabbata ga wanda ya bace wanda ya bace mu wanda ya ɓaci janibin mu ko ya ɓaci dangin mu duk wani yan Allah haka su duk wanda haka ɓaci wallahi ka zo ka tsoha ta wuta yana iya cewa ya yaƙe shi amma Allah ya ban yaƙe ba kuma wallahi tallahi billahi mai yau ma wasakin bayan Allah ba su cikawa da imani saboda ranar mutuwa shi ba sai kawai la ilaha illallah wa kace sharadi in ka yi sallah kamar sun yi sai Allah ya cire imanin shikenan kamar kafiri duk sauran sharaɗi da za su haka nema babu sharaɗi sun da babu su da imani ba nan haɗari shi ne to shi yasa a zauna da su lahiya ba dole sai ka bi su ba ba dole sai ka so su ba ka ce la ilaha illallah wa rasulullahi ta ajiyar musu musulmi hake ka makan ka yi bakin abin da Allah ya baka amma ka samu mutum irin sai na abokan da irin su irin su ka sa gaba kana baki dan wa kake wace inuwa za ta yi ma inuwa wace kasa za ta dauke ka mai wannan mankabar da ya da ya fi ruwa Allah da kai ne shi kawo mai ruwa Allah da kai ne ya kawo mai ruwa ya ja kai kuma ya kada kawo ma to saboda haka akwai hadari mutane su nisanci mutane suna ganin kuma suna ganin kamar banza ne wallahi ba banza ba ne shine hakikanin alamar rashin arziki yau din nan duk alamar rashin arziki bai yi kaga mutum ya sa bayan Allah ga wasu na bashi ba irin manyan waliyan nan balle sahabbai su ma da nuna suna ta wa'azi akan mantuwar sahabbai saboda sun san adar rai waliyai su ne irin su yau jali irin su yau ibrahim jikokin waɗanda waɗanda ake gani jikokin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tsaya da hakkin sun kai ibada har sun ka samu yarda Allah duk wanda ya samu yarda Allah ya shiga cikin waliyai zagi ne faɗa ne da Allah to shi ko sahabi sahabi ya yi kowane mutum daraja cikin wannan milla ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullun na sha wali in ce mutu janawa ba mu da wali kamar shehu tijani ji kan manzon Allah ne kuma wali adirawa ba su da wali kamar sayyid abdul qadir amma dukkan mu duk dan tijaniya gaba ɗaya tun daga shehu tijanin har kurtun dan tijaniya mun yadda cewa shehu tijani bai kai martaba karamin sahabi ne akwai karami karami da akwai wanga ce wanga shi a kusa din sahabai to mutu jarawa mun yadda yana bisa ga shehu jari saboda su roba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun haka suke to shehu jari ma shi da bai kai darajar sahabi ba in kan zage shi ya ce za ka mutu kahiri wa wayrul liman qasabba jabbi wa itrafi bone ya ci wanda ya baci sace na kuma ya baci rage na kuma gashi nan muna gani Allah muna gani kada kai ne yake akwai mutanen da da ya bashi hudu da suke yi mun san su amma da rana da ya ta kama su suna ganin kamar abin wani sun kawara da yan ƙananan muridai da nan sai aka kai ga yan manya-manya aka kai ga shehu ibrahim aka kai ga shehu tijjani aka kai ga malala yau suna da aiki musu hukuncin kashe su duniya kuma wallahi wannan mara ce za ku ji abin kamar da sauki lokacin da wannan abin ya faru sai da aka faɗa mana muka yi lalillahi wa yana ilaihi raji'un dan haka ta faru wani sai ka ta faru muka ce to in bisa ga kure ne Allah ya biyo shi in kuma ganganci ne to za a ga abin da zai faru ashe ganganci ne ga yan nan kai yanzu ko kawai a ce malami ai masa hukunci akan ya faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai duka ba sai zama da ruwa tun da malami ko jahili ya faɗi annabi ina za shi balle mutum ya hau min bari irin haka a ce wai wajen maganganu har ya kai ga zagin annabi a kai masa ayyukan hukunci na shi ai har ka dara ne to saboda haka sai na Allah kan babban mutum ne a wurin Allah ya kamata mutane su tsoron Allah game da sahabbai baki daya kuma ga dukkan wanda Allah ya bada wanka ba ba ruwanka Allah ke ga zama ba shi fadli to bashi da abin shi ne da zaka Allah na da koyi wanda ya kamata Allah ya kare maka zakin bayan Allah amin amin Allah Allah lafiya Allah Allah Allah ya saka alheri to shi kenan sai ga jirganya Allah ya kawo fasa kana tsawo ba Abi Bakar sai tsoron Abu Bakar ya kwanta wa abishir filgari lailatan fakalar وشرب فخرج يشاء فخرج فوجد ماء أبيض من اللبن وأهلا من العسل وأبرد من من الثلج فشرب أبو بكر حتى روي ودخل فقال يا رسول الله سيد يا ملك الله من أين هذا العين wannan ya zai ruwa da lishawa daga yana take ƙara lau wanda Allah ya ce masa inna Allah hakika Allah amara duwana ya hori mala'iki da duwana khalil jannati wanda ari kira makullin aljanna an yamba ainan min al-firdausi ya ukkugo da idiyar ruwa daga aljanna firdausi ila fadil gari zuwa ga bakin kogo ne da kira don ka ta kai abubakar Allah ya hori da ruwan ya bugo da idiyar ruwa ta firdausi a gangaro ta hannun bakin kogo don kishiron da yana abubakar to wata matsawa ta wadata mana saboda haka waɗannan mutanen ba ƙaramin haɗari da ba قال أبي بكر قال سيدي ألي هذه المنزل عند الله تبارك وتعالى يتبين يتي يا سيدنا رسول الله يرزنا كيف وكمل سوا أولا الله قال نعم وأفضل من ذلك يتي أي ما كاوش هكذا وأفضل من ذلك كما وش هكذا يرزنا كيف الله يتي قبول إجي الرواد أن جدت بالرواد أقول إن شاء الله يجي الرواد لبرا نا كيف يا رسول الله wanda Allah ta aika wata nan aika wata nan to ka gani ba abu ne wanda an tsare an kana ya ta Allah da baraka wa ta'ala a tabal mutakallibina Allah madaukakin sarki ya zargi masu zinkiri an jihadi daga wurin zuwa yaki annahum su illam yakhruju in ba su fita ba jihadi zuwa yaki yanzu alaihim azaban Allah da sauki yanzu alaihim azaban Allah da sauka musu azaba wa bayyana lahum anna da'awata ila jihadi kuma Allah ya bayyana musu cewa kira zuwa ga yaƙi maslahatul muslimina maslaha ce ta musulmi wa anna Allah wa rasulahu fi jinan an nusratul muslimina kuma Allah da manzon Allah ba ba don sun kasa suka ga musulmi su kama musu ba manzon Allah ya wadatu ga barin musulmi ko su kama mai ba bale ubangijinsa da kauli don fara Allah illa tansuruhu faqad nasarahu Allah don Allah ya ce ko ba ku taimaki annabi ba Allah su ne ya gama taimako ne in aka rage wanda dina kafaru saniya ne saniya ne sai ka ga su kore kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tafi makka daga makka wa hada wuji kadai laysa ma abu illa abubakar ba ta da kowa ba kowa da annabi illa abubakar wa nasarullahu Allah ya taimake shi wa man nasarahu ala tilka al-halati wanda gobe ya taimaki annabi a cikin wannan hali ƙadirun Allah da surati al'ana har yanzu yana da ikon taimako ne idan ke nan wa man kharaja wanda ya fita kharaja liyan tafi'a kharaja ko liyan tafi'a liyan fa'alar sahu duk wanda ya zuwa yaƙi to ya yi don ya amfani kai ne wa man takallaba wanda ya jinkiri ya zama ne an kira zuwa yaƙi ya ƙi zuwa ولا يضر الا نفسه بين تقوى ذكر والله في جنى عن ذلك Allah yana cikin wadata daga barin hitan musulmi zuwa yaƙi in ma sun yi zaman su Allah da annabi sun su yaƙi Allah zai turki annabi kuma ki nasara an an da ku wa da kalmar ladina kafaru Allah ya ce kalmar kafirai as-sufla ita ce masu danja al-magluba wanda an kalin jaya wa kalmatullahi kalmar Allah اتل كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الأولياء اتل مدوكة يا الظاهرة الغالبة وانت أبيني كما وانت كرجايا والله الله عزيز مبوعين في ملكي أسكن ملكي ني حكيم مهم حكمة ني في سنه أسكن بيتي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأموالكم
kafafan kuna masu sauki wata kalan kuna masu nauyi ai na shaɗan aukar na shaɗin ma'ana ku ta zuwa yaƙi ko cikin na shaɗi kuna so ko ku ba ku so au a ƙauya a ko kuna masu ƙarni au ku afa ko kuna masu rauni au agaliya a ko kuna mawadata au bukara a ko kuna talakawa ala kulli halin dai ku ta ku yaƙi wajahidu da amwalikum ku yaki da dukiyoyinku وأنفسكم لرايكم في سبيل الله دمرك الدين الله ذلكم وجانكم ita zuwa yaƙi cikin kowane hali don ɗaukaka addinin Allah khairu lakum shi ne gare ku an kuntum ta'lamuna in kun zama kun sani annahu khairun zuwa fi alkhairi lakum gare ku wala ta fasaka ruka da kudin nauyin shiga ala jihad da wani yaƙi mutai
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون yace law kana wala zala fil munafiqina yace wannan ta so ka gana ku kai Allah yana saka takallafu wa da suke yin gari yace law kana da ya zamo ma du ma ma da autuhum ilayhi ma da autuhum ilayhi abin da kira zuwa gari da Rasulullah da ya zama arzan ariban wani dadin duniya na kusa ai mata'an min ad-dunya jin daɗi na duniya kariban na kusa ta har ma'akari mai saukin kamuwa da kiran su kai yi zuwa da wata ganima da za a samu nan kusa kusa wasu farar da ta yi a ƙarar da matsakaiciya ai wasu da matsakaiciya da ta yi ba ta da nisa ta kira su to lasta ba ku kana sun biyo ka ɗaliban jin ganima ce don neman ganima kiran da kai yi mun zuwa yakin ta kuka sun kai zaman su sun san wahala a akwai amma da ganima ce bayan da za a zo a samu ko ku ce fatar nisa to da sun biyo ka don da sun samun ganima walakin ba wadda salai musu tsadu amma bagen na tafiya ya yi musu nisa ba ta sallamu sun kai jinkiri sun kai kita ya bacci mai ina ka da zama sai ce kai wurin nan ya nisa ne ba zan ce ba wata ya rigu na billahi da sadu za su yi rantsuwa da allah ya zara da su ilayhim in kuka koma zuwa gare su bayan an dawo yaƙi su ce da wata ranar kuruja wallahi da mun samu damar fita zuwa yakin nan lakarina da mun fita makon tare da ku yi wannan al'adar al'adar munafiki kenan kuma iblis shi koya mutane wannan eh rantsuwa da Allah da ta kariya da ita an ka fara cutar uban mu annabi Adam da yazo yace ku ka ce sai ya ku ka ce gaci a Allah ya kace shi wallahi in baka ci ba za a yi shi ka annabi adam ya ce cewa ashe akwai mai iya rantsuwa da Allah bisa da ƙarya ba a samu don haka sai amince da rantsuwar iblisu sai iblisu ya yi ma annabi adam khiyana wanda shi a sababin saukuwan mulan kandan zuwa kasa to wannan zuba ta rantsuwa ta zama siffar munafukan Allah har yau musulmi da marasa gaskiya cikin magana yawan rantsuwa alama ce ta mai gaskiya magana ba da gaskiya kai ba to shine Allah ya ce za su yi haɗin gudu suna rantsuwa wata haɗin gudu da sun za su rantsuwa da laye da Allah ya za a shaɗin mutum ko kuma da wasu tsara da mun samu iko a kuru ya sha za ka rana ma hakon da wallahi kan mahi ta tare da ku yi wani kuna an kusa rau suna halaka kansu ne bil hadil kadiri da rantsuwa ta ƙarya dan mutum ya rantsuwa ta ƙarya ya halaka wallahu Allah ya alamu innahum lakadibun Allah ya san su masu ƙarya ne fi kaulihim cikin magana su zalik wa tanan kasuwa da sun kai illa sun samu iko da sun yi da to ƙarya su kai suna da iko in ta dai sun kai Allah ya san haka wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo azina li jama'atin fi takhallufi ya wa wasu mutane izini su yi jinkiri bintihadin minhu da kokari da hukunci nashi wasu mutane sun neme shi izini suna son kasu ta yaƙi manzo Allah ya musu izini fanazala isaban lahu sai ga wani abu ya sauka yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qaddama al-aqwa ya gabatar da rangwame tadminan liqalbihi don na tsada zuciya sai babu munafiki na zakin munafikai da ta'azalu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallam izini fa adala lahum ya musu izini fi takhallu cikin dinkiri fa qala Allah sai Allah ya ce afa Allah anda anda عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين
kai musu izini qaddimal abu ko qaddamal abwa ya gabatar da rangwame yace afallahu anka Allah ya yi ma rangwame لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الله صلى الله عليه وسلم شديد الخوف من الله ما يتأنن صورهم الله لي وشديد الخشية كما ما يتأنن كان كان لك إليك الله لو سبق دا يا رجاء أتي لما أذنت له دمي كي مسئذني أمارك وحكا قبل أن يأتي الأخو قوانا أتي أفى الله عنك سوى أفى الله عنك لما أذنت له Allah ya ma rangwame ya kai musu izini to da an fara cewa ya ya kai musu izini to Allah da ya rangwame to da an ji haka yadda laka ba kalbu sallallahu alaihi wasallam da zuciya annabi ta kace sallallahu alaihi wasallam min shiddatil khawfi saboda tsananin tsoro min Allah daga Allah wala hada dan haka ne Allah Allah alim Allah min zalika Allah ya sanu mu annabi wannan tsoro faqaddama al-abwa ya gabatar da rangwame yace afallahu anka lima adanta lahum Allah ya yi maka rangwame ya ya kai musu izini da ta kallo da cikin jinkiri har la taraktahum me ya hana ka basu ya zama kai musu izini ba hatta ya ta bayyana laka alladina sadaku har waɗanda sun kai gaskiya su bayyana gare ka fil uzuri a cikin uzuri da ka kyale su har ka gane mai gaskiya uzuri wata alamar kadibina ka gane makareta fihi a cikin magana da suke yi to irin wannan ayar tana da hadari akwai wani mai tafsiri da yake faɗa ne Allah shi wa annabi afallahu an kalma azza lahum Allah ya wa annabi faɗa don mi to amma al-muhaddiquna dai sun sai da masu ka zargi wannan tafsirin kuma tafsirin bai samu kasuwa ga ahlul lahi ba saboda kawai saboda shi wanda yayi Allah shi na wa annabi faɗa cewa don me yayi musu izini faɗa Allah ka wa annabi haka yake sai masu suna suka ce to karanta wannan tafsiri yana jawo rashin ladabi ga harar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tafsirin yana nan mashhuri ne amma da waya ka ga rabbani yunus suna karanta shi sai dai daga wayi yunus zo ka su dan dindiba su tafsirin zaman shari ne tafsirin zaman shari sun zarge shi akan cewa Allah na wa annabi wada ne don haka littafin ya zama to gashi nan dai bainal hawli war raja'i haka haka ne bai samu karbuwa irin karkuwar da ta fasiru ka samu wa irin su da yawon cawi da irin su zawo irin su da galare ne saboda wannan kalmar da ya ce wata ne Allah ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai gabatar da rangwame bisa ga tambaya ya shafi dukkan wani abu shi Allah ya san annabi Muhammadu yana jin tsoro shi ta yadda inda ya yi wata to da annabi ya mutu gaba ɗaya saboda haka ne ya fara cewa afallahu an kalmar azin salahu Allah ya maka rangwame ya kai musu ya kai musu izini kamar lokaci ya ku to na zamu raka da abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kure kuma Allah ya gafarta mana a yanzu dai muna sanarwa ran talata insha Allah za mu rufe wannan tafsir eh ai sun gyara sun ce kuma ba haka bane maganar da dai ta cewa yan uwa suna kai wani tambayi cewa mahaɗakar da musulmi yan zo wajen kila akwai wuraren da an karuta akwai ɗan shi'a ne ko ɗan ɗariƙa ne ko ɗan kalabiya ne ko ɗan wa ko ɗan wa wato an raba musulmi dai gwargwaron ƙungiyoyin da akwai in ka ce ƙungiya ka za ta iya ka kanan kai ba musulmi ba ne misali in ka ce ɗan tijjani ake ko ka ce ɗan ƙadiriya ake ko ɗan salabiya ake ake so can wanda ya rubuta musulmi shi ɗaya musulmi amma ku ba musulmi suke ba kai a cikin najeriya tijariya to gagan ba su san kangaro ba akwai tijariya ba ba cikin musulunci ba babu to ala kulli halin da suke ba haka bane saboda haka a dai kula duk inda an ka tafi musulunci ne shi ya bayan dindin mu dukkan kungiyar da haka dai tunda kai imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kenan muna nan musulmi sai dai ko musulmuka ne yana da irhadi sai aka yi lahira a gane amma dai dan tun da zafi ga gidi sai mutum shi ke nan sai dai ya abin da faro da yadda kuka ke na
game da wannan batun suke babu na suke na dubu goma sha biyu da dari a mana ƙarin bayani game da adadin da kaifiya eh mun yi magana kwanaki da muna magana malamai sigibari muka ce akwai adadin da malamai suka gefe saboda amfanin al'umma dubu ɗari da ishirin da hudu daidai yawan annabawan Allah duk wanda ya samu kanshi cikin rayuwa dai ta yau da gobe ta da kowace sana'a ya kai dai halarci ya zama yana dan samun kasari kuma baya daɗa manomi ne albasa ta ki tsaya ko makiyayi ne shanu sun ki ne ba ko dan kasuwa ne yana samun matsala a bishi ba su ci bai samu lokaci ya yi kwana goma ya karanta wannan adadi astagfirullah astagfirullah astagfirullah ya karanta ta dubu ɗari da shirin da hudu in ya kasa ta goma za su ba shi kullum zai karanta dubu goma sha biyu da ɗari hudu in ya kwana goma ya gama ba sai ya azumi ba ba sai ya wata ibada ba amma dai kullum shi karanta kuma ya yi shi karanta da daddare don shi ne lokacin istijaba to in ya gama shi ke nan zai roƙi Allah saukin abin da yake su sauki ya alƙarfi yana da abin da ake yi insha Allah zai ga wuri kuma ya ja wani cewa mutane sun sha jarraba wannan kuma gaskiya tsakani da Allah sun ga wuri wasu sun zo sun faɗa mana wasu sun faɗa wasu man jiya saboda haka duk wanda ka sun buɗe kuma wannan ba kayan mu bane kayan annabi ne mu kuma ummatu Muhammadu ne to don haka kowa shi bara shi gani insha Allah zai ga abin da zai ba shi mamaki na'am
Allahumma da wannan yana kuma da fadakarwa wasu bayan Allah Allah ya wani musu amina da kakuro amma wani lokaci su ba wani lokaci ba su dawowa da Allah ya ja kunan su da saurarwa
zaka kuma wajibi ce farada ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya faranta a kan kowane musulmi babba da yaro na da mace har da bawa ne suna yi sai ka san masa kuma sai da an to ba ya da kyau bai da kyau a gama azumi mutum na da ikon yin zaka kuma da bai da ba in ma bai da in ma bai da abin wasu rawayoyi sun ce ana bi ne duka da ya samu ya kasuwa ko mi da ya to gari shi wanda Allah ake amfaninsa da ɗaya shi ne tsarkake azumi da dauda abin da mutum ya ɗaya azumi baya sun magana banza azumi bai sun wasu abubuwa na sako da abubuwa amma kusa sai ka ga ana yi to in kai yi da kan kono sai ka wanke azumin tsaf sai ya kawai Allah ba matsala na biyu ranar sallah ranar kogi ne na Allah Allah na zai ga kowa a san adam to akwai marasa wanda dole sai ya yi zamana ba su tura kwarai to ana son ran nan ya zan abin da aka ba almajirai ya ishe su wadata ba sai sun cikin halin na canji suna da rawar abubuwan ba to shi yasa na uku an ce idan mutum bai yi zaka kono ba to azumi ne zai rataye tsakanin sama da ƙasa shi ya bar duniya bai kai gurin ajiya ba yana nan yana jandare ko sai rakacin suwa sannan a ya wuce kamar da aka yi ba saboda haka dai a yadda wannan da kuma kuma kullum ana yin shekar abubuwa da yawa an halatta a mai shekar kuɗi an halatta a mai shekar sutura an halatta a bashi ka kwana uku kafin sallah saboda a tattale a bukin sallah don haka a yi ƙoƙarin yin ta akwai lada mai yawa gare ta. Na'am.
Har da kuma